الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau ranar alhamis goma ga watan sha'aban jira 1447 wanda ya muwafaka da 29 ga watan daya shekara ta 2026 za mu ci gaba da karatu na tazayinul warakat bi jam'i ba'd mali min al-abiyat ba manta ba muna nan cikin alƙasidatul jimiyya wadda mala abdullahi ya rubuta domin yabo ga manyan malamansa malam jibril da kuma ɗan uwansa shaƙiƙinsa a sheikhu usman to za mu tashi walikulli fir'aunin to a shekhu abdullahi yake cewa wali kulle fir'aunin tsaga musa sata wa ƙadiyyatin asat aliyun yun fuji فابيض وجه الدين بعد محاكه واسود وجه الكفر بعد تبلج والدين في عز ونهج منهج والكفر في ظل ونهج منهج والسنة الجراء صبح ينجلي والبدعة السوداء ليل يدجي طمست معالمها وأخلق ثوبها والدين في درع يميس مدبج وتفجرت للدين من بركاته عين الحياة تظل ماء الحشرج فجرى المذانب للمشارب أفهقت ما أن يقول صفاؤه هل من يجي حتى تبرج مثل بدر طالع بليال صهو أو صباه مبلج أو روضة ضحكت بها أزهارها تزهى بها عذبات غصن أسلجي أو عنقر أو جنة أو أنجم بخميلة أو ربوة أو هنجج فأجادها جود لدى جود له هب الصبا من بعد مري الخزرج سمك نعم tumala abdullahi ya shiga yabo na a shekhu usmanu bayan ya fara da malam jibrilu da irin gudunmawar da ya bayar wajen karantar da addini da kira zuwa ga sunna da roshi shirka da bid'a to haka kuma sai samu mataimaka cikin almajiransa shine a shehu usmanu to shine a shehu abdullahi yake bayani akan gudunmawar da shi ma a shehu usmanu ya bayar dangane da yaduwar sunna a wannan ƙasa to dama lokacin a shehu usmanu don shi malam jibrilu bai yi rigima da sarakuna ba na fatar an gane amma a shehu usmanu to ya samu wannan ƙalubale saboda ya samu ɗaukaka da shihura wadda ta mafi ta malamin nasa ta fi ta malamin nasa to kasan ɗaukaka musiba ce son ta kawai ake yi ciki take da ƙalubale to wannan sai ta haifan mai da maƙiya da mahassara sai mahassaran ga maƙiya wasu daga cikin 'yan uwansa ne malamai kuma sai sun ka dinga haɗa shi rigima da jahilai sannan kuma suka dinga ɓata shi wajen sarakuna wanda sarakunan ga su kuma dama mafi yawancinsu su kala biyu ne akwai wanda za ka gabe da awon musulunci akwai wanda kuma yana da awon musulunci amma kuma duk abin da ya ga dama yana yi ba wata shirka da baya yi to mafi yawa su ne suka yi gwagwarmaya da shehu usmanu mafi yawa e, to ya haɗu da shi na fata da ɗansa yunfa e, wanda yunfa jabbarun ne sosai don har suna kwatanta ɗagawarsa da irin fir'auna bai son musulunci ko kaɗan ya ƙulla musu makirci ba adadi allah na tsallakar da su da yake akan gaskiya suke akan gaskiya suke to saboda haka ya samu ƙarfi sosai shi yun faɗin to amma wannan ƙarfin nasa da ɗagawar tasa ko ba ta hana allah ya karya shi ba ta hanyar shi a shehu usman to shine sai malam nan yake ba da wani misali ya ce wali kulli fir'aunin duk wani fir'auna ɗan ta'adda kangararre maƙiyin musulunci baga da ya ƙetare iyaka ya yi shishigi cikin addinin Allah to Musa saɓa to yana da Musa da zai kai mai damƙa da naushi ya halaka shi haka al'ada Allah take kamar yadda zamanin annabi Musa aka samu fir'auna ƙur'ani ya ba mu irin ta'addancin da fir'auna ya yi amma ƙarshe ka ga yadda ruwa suka halaka shi fa ruwa a dalilin kuma annabi musa allah ya halakar da shi to ban da shi duk wani da ya ɗauki sifa irin ta fir'auna to sai allah ya kawo wani mai sifa irin ta annabi musa wancan ya yi fir'aunancinsa wannan kuma ya halaka shi to shi ne wali kulli fir'aunin shi ya fi ba wabi kulli fir'auna ba saboda baitin karye karye wali kulli fir'aunin sai a sarrafa shi duk wani fir'auna tsaga da ya ƙetare iyaka ga addinin allah ya zan ɗan ta'adda to musa saɗa akwai musa da zai kai mai naushi ya kai mai damƙafa ya halaka shi to shi yasa zamani a shehu usmanu sai allah ya jarabe su da wani mai zuba irin ta fir'auna shine yunfa ba irin abin da bai ba amma sai allah ya kawo musan wannan zamani shine a shehu usmanu ya halaka shi aka gwabza aka kashe shi kashe shi aka yi eh kashe shi aka yi a filin yaƙi to haka al'ada take yadda haga mutum na abin da ya ga dama cikin addini to Allah zai kawo wanda zai maganinsa eh saboda addinin na Allah ne wa qadiyatin haka duk wani hukunci na karatu ko na ilimi ko na fiqh ko na menene wata mas'ala da ake son a warware a ilmance asat wadda ta gagari malamai to aliyu akwai aliyu shi ya fi ba aliyan ba a yi masa rafa shi ya yi aliyun to akwai aliyun wannan zamanin yunfuji shi ma ya fi ba tanfaji ba yunfuji to akwai aliyun da zai zo ya yi bayanin ta ya fito da ita fili kamar yadda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah ya koma ga Allah to aliyu ibnu abi talibin yana daga cikin waɗanda Allah ya yi wa wannan baiwa duk wata mas'ala ta karatu in ta gagare sahabbai to in yana wurin yanzu ana warware ta ba a taɓa kawo wata mas'ala ta karatu ba aliyu na nan ba a warware ta ba ba a taɓa ba to haka koyaushe aka samu wata mas'ala wadda ta gagari malamai shine asa tabbuwaye su kowa ya kasa walwale ta to Allah zai kawo kamar aliyu sai ce ai wannan hukuncin shi kaza ai saboda kaza saboda kaza ai ga abin da za a yi ga abin da za a yi sai dai in baka haɗu da shi ba wanda zai iya maka bayana amma akwai shi eh to yunfuji daga amfaja ne daga nafajal arnabu ne an gane yawwa zomo ya fito lokacin da ya fito daga raminsa to shine sai a ce na faja to akan ce an fajahu as-sayyadu mai farauta ya fidda zomo daga raminsa to shine abin da za a fito da shi fili kowa ya gane duk wani ƙaiƙayi da wani yake da shi sai ya ga cewa ƙaiƙayin ya gushe to haka zai feɗe wannan matsala ɗin eh illa ire-irensu ba su tun da ko zamanin sahabbai kaga sai a ce maka ali bin abi talibin can can sai a dinga tuwa za a kawo na biyu to ire-irensu ba su da yawa hatta wancan zamanin bale wannan zamanin namu da sai dai a ce allahul musta'an ilimin ba yawa kuma gashi ba tsoron Allah wanda zai zamo sila na haskaka maka wasu abubuwa ka iya fahimta su yadda ya kamata amma kuma ana samu ni yadda ga malanta ta lalace ta ana samun irin wayannan ɗaiɗaiku kana zo mai da matsala ɗin kai da kanka dole sai ka gamsu saboda irin bayanan da zai maka don akwai gaskiyar da dole ko da bakinka bai karba ba to zuciyarka ta karba to shi yasa duk wata matsala ta taso ta ilimi a zamanin su to sai kaga a Sheikh Usman shi ma sai ya walwale shi ma ya samu wannan baiwar da Sheikh Usman yana da wannan baiwar sosai za ka ga in zai tattauna matsala komi rikicinta sai za ka gani wani kuma sai ya ta bayani ba ka fahimta saboda ba a bashi ba ba a hore mai wannan abin ba ko za ka haka abu yake ko yanzu za ka yi matsala ta taso ka ga malamai wannan ya yi magana wannan ya yi magana wannan ya yi magana amma duk wanda ka saurara sai haka kuma ba a warware abin ba a ilmance amma wani na zuwa yana bayani sai ka ga an gane cikin kankanin lokaci saboda ga karatun ga tsoron Allah fabyadda wajihuddini sai fuskar addini fabyadda sai ta yi haske sakamakon samu a shehu usmanu ba'ada mahaƙihi bayan shafewar wannan hasken na addini tunda an baɗa can a baya yadda addini ya shiga ƙasƙanci kamin zuwansu wasu wadda wajihul kufuri fuskar kafurci ita ma ta yi baki kirin sai zan kowa bai son kallonta ba da taballuji bayan da kuma haske take tana kyalkyali kamin su zo saboda kafurci ake talla lokacin amma da suka zo kuma sai kafurci ya kaskanta ya yi baki kirin sai addini ya yaɗu waddinu addini a wannan zamani na Sheikh Usmanu fi izzi yana cikin buwaya da izza eh saboda yayi karfi sosai wani hajin kuma yana kan wani godabe manhaji wanda yake sabo sai zan addini ake yayi a wannan lokaci kafirci ya zama wani tsohon yayi haka wal kufur kafirci fi zillin yana cikin kaskanci wa nahajin da hanya munhaji wadda take tsohuwa eh sai ga ba kowa za ka gani cikin kafirci ba a nan lokaci sai tsofaffi amma duk waɗanda daga tasowa za ka ga addini sun amsa kiran a shehu usman eh to malamai na cewa a shehu abdullahi a baitukan nan guda biyu ya yi amfani da wani abu da ake kira a mukabala shi ne ka faɗi wasu abubuwa sai ka faɗi kishiyoyinsu kaga favyadda sai ya ambaci kishiyarsa waswadda wajihuddini wajihul kufuri ba'a da mahaƙihi ba'a da taballuji mukabala ke da waddinu wal kufuru fi izin fi zullin wani hajin manhajin wani hajin munhajin eh ah sosai kuwa to ai sanin na yasa sun kai shi ya ɗauka abin ta huwa ɗaya da ya a ilimi ke na ya ai sanin na yasa sun kai wannan abu wanda bai sani ba ko ya soya yana iyawa to ta ina ma zai fara eh kamar duk abu guda ne alhari ba haka ba ne ya'an ce manhaju shine hanya ko tsari ko salabus ya'an ce munhajun shine abin da yake tsoho yawo to ka gani manhashi kuma kaga sabo to shine bambancinsu eh wasali da suka raba su aishiyarsa sanin larabci yake taimakawa kwarai da gaske to wannan shi suke kira muƙabala a ilimin balaga ka faɗi kamar abubuwa guda uku ko hudu kuma kowanne sai ka kawo mai kishiyansa kowanne daga ciki kowanne daga ciki to ana kiran sada muƙabala kama faɗin allah ta'ala falyadhaku qalilan waliyabku kasira kaga akwai mukabala a ciki falyadhaku yayi daidai da mi kishiyansa waliyabku kalilan kasiran to mukabala kenan mukabala kenan eh qur'ani ya amfani da usulumin sosai yawwa to wannan shi ne sau da haka wannan kenan ita kuma manhaj kawai hanya eh manhaj shine tsari wanda yake sabo wanda da babu shi yasa ake cewa salabus ai dan gane saboda abu ne wanda aka zo da shi ake tafiya a kansa wanda da ba haka bane to amma manhaj shine abin da yake tsoho was sunnatu ita kuma sunna algarra'u mai haske subhun ta zamo kamar asubahin yanjali wanda yake bayyana sai ta bayyana sai ga kowa sunna sunna sunna ba ba bid'a saboda a shekhu usmanu ya koyar da mutane sunna ne yadda ya yada ta wal bid'atu ita kuma bid'a as-sauda'u ta zamo baƙaƙirin lailun ta zamo kamar dare yadda ji mai tsananin baki shi ma kaga dai muƙabala ce hawaye wasunnatu wal bid'atu algarra'u as-sauda'u subhun lailun yanjali yadda ji eh muƙabala ke da ta ce yadda ji shine abu mai tsananin baki to haka bid'a ta koma dama bakata to amma bayyanar a sheku usmanu kuma sai bakin nata kuma ya karu irin yadda yake nuna muninta da illata da aibinta ita kuma sunna dama faraci to sai ta ƙara haske saboda yadda ake fito da ita ana ta karantar da ita mutanen sun yi aiki mala ya ce tsumisat an shafe bidi'an dumisat ma'alimuha aka shafe alamominta ita bid'ar duk wata alama ta bid'a sai aka shafe ta saboda kowa ya koma ahlus sunna kaga dole sunna din ta mi bid'a din ta bace wa ukhlika aka aka tsufar da thawbuha suturatta wato rigan bid'a din sai aka tsofar da ita ta koma wani tsohon yayi ba ma mai sha'awar ma ya dauka ya sa wasu haƙƙa ma suke ma a ce musu 'yan bid'a ya ce wa dini shi kuma addini fi dir'in yana cikin wata riga mudabbaji wadda aka wa ado yamisu kuma rigan yana takama saboda izza alamu na ƙarfi da buwaya sai an ce yamisu shine yana takama irin tafiyan nan ta nuna ƙasaita sai ce wata fajjarat liddini min barakatihi ainul hayati marmaro na ruwa na rayuwa wata fajjarat ta dinga bubbuga liddini ga addini min barakatihi a dalilin albarka a shehu usman a dalilin albarkarsa wato tauhidi da sunna shine ya kamanta da marmaro na ruwa saboda wanda bai da tauhidi wanda bai da sunna kamar matacce yake kamar gawa ne to haka ya same su matattu saboda ba tauhidi ba sunna to sai ya canza halayensu daga wannan hali sai ya dawo da su zuwa ga hasken tauhidi da sunna kaga sun rayu kenan to da kasan marmaro na ruwa yana bubbuga yana bubbugar da ruwa to haka da awa a shehu usmanu ta dinga bubbuga tana ta fito da abubuwa na addini da tauhidi da sunna wanda ya mutu saboda bid'a sai da ya rayu wanda ya mutu saboda shirka sai da ya rayu saboda tauhidi saboda mutum kowane iri ne inda cikin shirka yake to zaka ga bai da tasiri Allah zai hana masa tasiri to shine wata fajjarat lid-dini ainul hayati idaniya mare mare na rayuwa ta dinga bubbuga lid-dini ga addini min barakatihi a dalilin albarkarsa tuzillu kuma ita wannan idaniyar tana kaskanta ma alhasharaji ruwa na kogo kogo na dutse bishe ke kira da ma'ul hasharaji in ka samu dutse irin manyan duwatsunan nan zaka ga wasu suna da kogo to hasu da dan ajiye ruwa haka nan kuma shirka da bid'a ita ce ya kamanta ita ce ya kamanta da kogo sai dama a ɓoye take kuma cikin kunci take ko yaushe to za ga dan mide a wani abun a kai yake amma bai ma son ya fito da shi eh bai ma son ya fito da shi fajaral mazanibu to sai indararin ne indararo da ake sa ma shigiwa to sai suka dinga gudanar da ruwa lil masharibi saboda wuraren da ake zuwa a sha ruwan eh su ne tafkuna da 'yan ƙananan mare-mari da sauransu shi kuma wanda duka yana kidaya ne akan yaduwar sunna din da aka samu da yaduwar ilimi da su waɗancan ba sa karantar da al'umma sai dai matsala ta same ka a ce za a baka laya ko za a duba ma ko za ka yi shi ɗaya suka yi ba sa koya mutane addini ga mutane ba iya sallah ba ba iya tsalki ba ba iya abubuwa da yawa na addini sai da shehu usmanu ya zo to da awarsa sai ta buɗe wannan to shine fajarar mazanibu indararin ne suka dinga gudanar da ruwa lil masharibi saboda wuraren shan ruwa ufhiqat kuma wuraren shan ruwan nan aka cika su ma'an da ruwa suka cika da ruwa tab wai a shehu usmanu ya dinga yada addini da ilimi sai da ya cika al'umma da karatu da shi ke bayarwa to sai zama yanzu wasu ma suna da abin da za su bayar su ma ya karantar ya yada sunna ya yada addini mutane sun gane su ma suna can suna yadawa yawwa kamar yadda wurin da ke tara ruwa in kana kwararo mai ruwa in ya cika to sai ka ga ya ba wani to ka gani to ka gani kwarai da gaske barakallahu fika to ya kulu hashi safa'uha tsabtataccen ruwan yana cewa halman ya ji ko akwai wanda zai zo ya sha mana ilimin ya yi yawa hakkiran mutane ake ko akwai mai bukata a koya mai karatu ko mai bukata a mai bayanin tauhidi akwai mai bukatar a mai bayanin sunna sai ce hatta sai da tabarraja addinin ya yi haske misla badarin ya koma kamar wata dandaren sha hudu ƙwali'in wanda ya bayyana ya bullo a sararin samaniya sai da addini ya yi haske kamar hasken wata da ya kai sha hudu bilayali sahawin kuma watan ya fito bilayalin a daruruwa sahawin wanda sama take a wartsake ba girgije ba yana ba duhu ba hazo ba komai kasar wannan lokaci wata ya fi ya ga haske so da ba wani abu da zai tare mai wannan hasken ausa bahin ko kuma ya kama da asuba da ta bayyana mubiliji wadda ta bayyana ta yi haske to haka addini ya koma sai da ya zan gidan kowa akwai addini akwai sunna in ba kai to kila matanka na yi ko 'ya'yanka na yi ko jikokinka na yi ko 'yan uwanka na yi haka dai kamar yanzu ai kamar yadda sunna ta yi karfi ne yanzu ai eh wanda kaga da ba haka bane auraudatin ko kuma ta bayyana kai ka ce fadama ce wadda take dauke da ciyawa da furanni dahikat wannan fadamar sai ta yi dariya eh dahikat biha azharuha furanninta suka yi dariya ma'ana suka bude ma'ana kamar fadama ce take da fulawoyi da yawa da itatuwa an gane to sai furannin suka dinga farfashewa suna fitowa to haka addini ya kasance a zamanin asheku usman ya ce ta zaha tana takama me take takama ya ce biha da ita azabatu gusnin abin nan wato jela ta rassan bishiya ta dinga yin takama eh kamar rassa na reshe haka zaka ga reshe na dabino ko na wata itaciya to zaka ga yana da kunnuwa da 'ya'ya haka to su ne azabatu wannan jelolin nasa to su ma suka dinga takama na wannan reshe wanda yake aslaji wanda yake mai ni'ima au an karin ko kuma addinin ya zamo kai ka ce wato itatu ko ciyawa ce ciyawa mai abin nan mai tashi sama itatuwa masu tashi sama haka masu kwabri to su ne an karu mm, a ba an najimu ba yawuwa eh a gari to duk wata itaciya wadda za ta tashi sama ba saman ƙasa take yaɗo ba to ita ce an ƙaru ya ce au jannatin ko kuma gona au anjumin ko kuma mai yaɗo saman ƙasa jam'u na jimin kenan bika milatin to an ƙarin ɗincin ita kuma tana cikin rami mai tafshi au rubuwatin shi kuma yana koma majannatin ɗin nan ko kuma ita gonan nan tana kan tudu auhun duji shi kuma yana koma ma'an jimin ko kuma masu yaɗo ɗin nan su kuma suna kan wani yashi shine hunduji inda yashi ke taruwa eh inda yashi ke taruwa to zaka ga kowane an faɗa mai wurin shi inda ya dace su itatuwa masu ƙwabro masu tashi sama to sun fi sun wuri wanda an rafi an gane sun fi sabon ni'ima ka dibi lambuna mana yawwa to za ga itatuwa sun fi sarkewa a irin wa'annan wuraren ita kuma gona wadda za a dinga noma ko wani abu ta fi sun tudu ko yan ka tashi ai za ka ga ba suka son wuri rafi ba ko sun fi son dan madaidaici ko na ɗauka ko sun ɗan fi son madaidaici haka ok to kamila kenan eh to da yake kuma haka ne tunda shinkafa sama take yi eh shinkafa sama take yi eh to masu noma tudu su abba su san rami rafi kenan irin masu sa gero dawa da sauransu sun dan musun dan tudu ko eh to haka ne to shi kuma wanda ke yado irin su mankani ku da ku eh sun fi su kuma yashi irin su kankana eh to shi kuma wannan shi ake kira allafuwar dauran abin nan allafuwar nashiru almurattab shi kuma ilimin balaga shi kuma ka faɗi abubuwa da yawa sannan daga baya kuma ka kawo wasu abubuwa wanda kowanne zai koma maɗaya daga cikinsu wanda ya dace da shi to in ka faɗe su a jere to sai a ce murattab in kuma ka fara da na biyu ko da na ƙarshe sannan ka fara da na biyun sannan na farko to sai a kira shi da mushawwash eh kaga wanda ya fara ambata an ƙarin to da ya zo bayanin sai ya fara da bi khamila khamila yana komawa an ƙarin kaga ya jeranta na biyu ya ce jannatin shi kuma can ya ce rubuwa shi kuma yana komawa janna gona na uku ya ce anjumin jam'u annajam shi kuma ya ce hunduji shi ne wurin da ya shi ke taruwa to allafu ka dunkule abubuwa sannan daga baya ka zo ka sake buɗe su ta fuskar bayani sai bayanin ka faɗi wasu abubuwa wanda kuma za su koma ma waɗancan bit tartib eh wannan ya koma ma wannan wannan ya koma ma wannan to wannan shi ne to shi ma na fanni ne na balaga to sai ce haka addini ya kasance ma'ana ko ka ɗauki fadama da ya ambata ko kuma ka ɗauki waɗannan itatuwan da ciyawa da ya ambata sai ce to suna nan a haka fa'aja da jaudun sai hadari mai yin kyauta ta ruwa fa'aja da ha sai zo ya yi wa gonan nan ko kuma ya yi mafadaman nan ko kuma ya yi malambun nan wato kyautar ruwa lada judin lahu kyautar da take wurinsa ta ruwa ma'ana sai ya saukar da ruwa a ciki ya kake ganin fadama za ta kasance aga shinkafa za ta fito ko? aga shi ba can da ya shuka a kan gonarsa ta ma za ka ga ciyawa ta fito to da kaga za ta kama ƙasa to haka addini ya kama ƙasa a dalilin da'awar a sheku usmanu ko ina ka duba to asar gurabu kake gani na da'awarsa sun babbayyana a wannan ƙasa ya yi ƙoƙari allah ya saka masa da alkhairi to bayan hadari ya ba da tashi kyauta sai ce asaba iskan gabas habba shi kuma ya zo yana kadawa cikin wannan warama din wannan dausayi min ba da bayan maryal khazaraji bayan kuma iskan nan da ake kira alkhazaraju shi kuma ya zo ya wuce sannan asaba ya zo kusan iska yana da sunaye da yawa eh ko ne da nashi suna can bayan mun yi alkhazaraju kabila min al'ansari mun yi alhazaraju muka ce zaki to akwai iskan da ake kira kuma da alhazaraju sun ce iska ne wanda bai da ƙarfi sosai an gane? amma yana da sanyi yana da ni'ima shi ba halittar da yake takurawa saboda haka komai na son shi to bayan ya zo sannan kuma sai shi asaba shi kuma daga gaba zai ka fitowa shi kuma an ce shi wannan asaba din da yake fitowa daga gabas eh to shi kuma yana da amfani ga amfanin gona eh in kai shuka a fadama ko a lambu to inda iskan nan na kadawa to za ka ga abincin ya yi kyau sosai kamar wani heshi na aka yi abincin na magani ka ala abdullahi to haka addini ya kasance a zamanin a sheku usmanu kuma haka aka ɗauka sai da aka yi shekara kusan ɗari ana shari'ar musulunci a ƙasar nan alkitabi sunna ƙwarai bayan masu sun wuce sai da aka yi ta shekaru kamin zuwan turawa eh duk shari'ar musulunci ake a ƙasar nan komai addini komai na addini ake yi kuma alal kitabi was sunna haka asheku usmanu suka bar wannan ƙasar to da turawa suka zo sai suka caccanza abubuwa eh eh eh ba a haɗa mu da mu da mata gaskiya tsarin wani a gani ko ajin mu daban ajin mata daban na mata daban da shi yasa an kace wanda makaranta ta tudu magana ai da Mm.
makaranta mata ci kawai su ɗaya ke karatu wurin saboda da bisha abin da kuka iske na wancan mu kuma dan guji ita kai a tumura
a gani ko
ita kuma waje waje wancan waje ita kuma Mm.
ita da ka kai aji uku zuwa hudu sai a daka kasan su da suka zo sun ka zauna ba su zo da tun kuɗi da awar saboda ko da suka zo komai ya riga ya yi kiliya to sai suka sa dubara da hikima abubuwa a hankali a hankali Sun- eh suna ta cacca eh suna yi suna turo tsari suna yi suna turo tsari haka ne har suka mai da mu nasu muka saki namu sai muka abin nan eh. kuma shi ma ɗin nashin ba muka ko ba kawo kaga ayyabi ayyabi babu kenan eh a nan ko ta zamfara ta kebi na'am ok lokacin nan na an karaba eh mm ikon Allah subhanallah ka duba. ka duba wala kai yadda abin ya yi tasiri a zukatan mutane ke ai kai ai shi yasa in kun kula an yi wasu malamai ƙasa ga waɗanda ake kira malaman zauri masu faɗa da boko to ai dalilin da yasa suke sa- saboda jin haushin abin da su turawan suka zo da shi eh ba wai ilimin suke ba- ba kamar irin 'yan boko haram ba ne to irin yadda suka zo suka ɓata tsarin da kakannin kakanninsu su a shehu usmanu suka zo da shi to shi yasa sai suka suka kyamaci abin ta- ta fita hankali amma ba wai su ilimin eh suka fada da shi ba saboda za ga ko fada su kai sun ce ai duk wanda ya shiga tsarin zai rasa tarbiyya zai lalace bai kaza gaskiya ne wallahi mafi yawa abinda suka faɗa kan zaka ga ya bayyana wallahi ba a yinta wallahi ba a yinta wallahi kam an ƙasan nan dai sai addu'a eh eh gaskiya ƙwarai da gaske Eh. to su kaga tun da su yi ba su da wani wayewa to ba su da wata fikira na tunanin cewa a zo da wata hanya sai a bar waccan to kawai dai sai suka dinga faɗa da abin kai amma su a sheku ai da turawan ba su zo kasan nan ba malam a da lafiya lau Eh, da yanzu najeriya ai komai na- komai na musulunci ne komai sai da shehu usman ya mai da shi na musulunci komai komai yadda al- littafin allah da sunna to haka ya bar shi ya rarraba almajirai ne ya ba su sarautu da sauransu Mm. a akwai fa ai shi na muke ciki ne akwai tasirin abin kwarai da gaske Mm. eh wallahi kwarai ku ya haɗu da ƙalubale wallahi Mm. a gani ko
ce kuma a duba cikin kwanfin ya ba shi dama da aure da saki da renon ɗaya da gado duk wani abu da a fasinan
ya bisa tsarin addinin shi
saboda haka yin aure walwala da duk abin da ya dace aure a kira musulunci na alfafa
a gani ko shi kenan sun ka rasa yadda za su Ah. subhanallah za a yi kwasfiti duniya kan mutum duniya oh sai shi ke da ya ya
eh abu wallahi gaskiya ne wallahi sun yi- sun yi kokari wallahi wallahi sun yi kokari amma to ka kaddara yadda shehu abdullahi ya bada lawa yadda suka samu ƙasa ka ji irin misalan eh irin yadda addini yake wulakance to bala a ce ba a samu wannan gyara daga wurinsu ba to bi kake tunani bi kake tunani kwarai da gaske tun da ba karantarwa ba kawai dai rayuwa ake da kasanta dabbobi Allahi to abin nasu an samu tasiri kwarai da gaske da cikin tasirin su kaga sarakunan nan namu Mm, duk cikin tasirin waɗancan ne Eh, ga su shari'a kwata da ake samu to duk dai haka dai za ka samu Eh, saboda an kafa abin ya yi ƙarfi sosai su ma tura a kaga lokaci sun ka ɗauka suna ruwa ta da yake su- eh da sun ka zo na arewa da sun ka gaira abin da sun kawo kuma ne nuna to sun suka yi adoptin na abin da suke ce na inda a su mm.
suna dole da sarakuna amma sarakuna sun ke nuna da ake sarakuna da mulki a bayan su ba ta Okay.
yadda ake yi suka saboda sun zo sai suka sistem na administration na laye a wajen da su oh oh. kai sai yasa sai suka yi adoptin
kai saboda su ce su kuma ɗauki sarakuna kuma wata fitina ce ba zai yi ba gaskiya saboda haka dole nan abin yankin najeriya inda ake su Mm.
amma can kudu tun da dama su ba su da wani ba su da wani tsari cikin gida guda shugabanni kusan uku ya kuma kaga subhanallah kwarai da gaske kai Allah ya kawo mana mafita eh yanzu kan abubuwa gaskiya sun lalace da yawa sai dai mutum ya yi karatu ya samu abin da zai bauta ma Allah ya samu dai ya gama lafiya eh amma gyaran sai ka ga to ta ina za a fara tun da malaman ma ga yadda sun ka zama tun da can in ka gabar gurbin malamai to ba ba sa tare da shehu malamai ne na bid'a masu kare shirka da abin nan to amma yanzu kaga a samu wasu da sunan sunna kuma sai a hankali to sai kaga ta ina zaka fara to shine mutum da ya karatu kawai ya gyara tsakanin shi da eh da Allah shikenan ku mutum da ya samu ya ga ya gama lafiya tun da zama na na ɗan wani lokaci ɗaure mu taɓa na hau kame a yi kira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah